ونفسه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين a karanta so daya fatiha a wasu bonni sai an ja a sauka da madda a kan lamun ko bonni a maimaita sai mu koma suratul quraish bi ilafi za a saurara a karanta so uku insha Allah sannan sai a biya bismillahirrahmanirrahim a za a saurara tukuna ko sai an biya li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف li'ilafi ba la'ilafi ba mutane suna cewa la'ilafi li ko lam bil kasra li'ilafi ilafi li'ilafi ba li'ilafi quraish ba kuma ba ja fi li'ilafi quraish ba la ilafi ba li'ilafi ba li'ilafi quraish ba li'ilafi quraish bayan lamun din nan li'ila ga aluja nan dan karami ko la fi li'ila fi quraish quraish quraishin a rubuce amma tunda tsayawa za a daure wannan shinin ko li'ila fi quraish ilafihim za mutum zai ga kamar me yasa za a jaba alama to ga wani ya'un nan an yi shi kaman kan ha'un i shine aka ja ilafihim amma a zahiri mutum ne kaman ba ja ilafihim wannan alamar za a ja kenan i dama shi alifin ya zame fataha shi kuma ya'un ya zame ne mai kasara ko ilafihim lafihim ilafihim rih rih alha rihlatash shita'i rihlatash shita ashin rihlatash shita akan ta ga alifin nan mai fataha mai tafiye tsutsa madda kenan ko shita'i wasaif haka shi ma za a ja madda fal ya'budu fal ya'budu rabba ra'un bil fataha a kaurara ta ai mata tafkhim rabba hadha al bayt gazalun nan za fal ya'budu rabba hadha al bayt za a ja manda alladi di alladi zalun ko bayan nan ga madda akan ya'u alladi aqwa'amahum da'ul da sukun ne kenan da'ul ga ta da sukun za a ce at an tuna ba za a ce ba ko suna cikin harfan nan guda biyar kutubu jet wanda ba a daure saram sai a dan shafa musu ako ako ba za a ce at ba ako ako kutubu jet in suna da sukuni ko a wurin wucewa da karatu kamar irin wannan wurin a tsakiyar karatu ko a wurin tsayawa walam yulad to dole ba a yi musu fataha ba a yi musu sukuni ram sai dai a dan shafa musu haka kamar fataha ko wasalin da ke bayan su ako ba za a ce at ba ako alladhi aqwa'amahum aqwa'a al'ain na farko alhamza sai ba'u sai kuma ain to a alhamza kawai normal yadda mutum ya saba fadin ta a aqwa'a aqwa'a na biyu al'ain ne ko shine mu Hausawa ba mu da shi a mu a cikin yaran mu ba mu da shi sai ka koya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyan karatun yayi ko larabawa yanzu in bai koyi karatu bai iya wallahi wani mu'jizar qur'ani kenan balarabi bai isa karatun alqur'ani ba duk larabcin shi sai ya koya ikon Allah kuma gashi yaran su balantana mu to amana cikin abin da Allah ya sa qur'anin kuma sai ga baki ma ya iya ko tukar wanda ba balarabi ba ba ajami ya iya ya kuma balarabi iya wala kada ya sanar qur'ani lidhikr fa hal min mudakkir wannan kuma dan Allah ya nuna karfin ikon shi ne Allah ya taimake mu kuma ya haddace kakaf ma ko bai san ma'ana aya ko ɗaya ma wani saboda karfin alqur'anin ba kuma littafin da ake wa haka sai alkur'anin akwai wani to a gani ba shi Allah ya taimake mu alladhi aqwa aqwa aqwamahum min gamimun aqwamahum sai kuma min za a ga mimun ta farko ba komai akanta ta bi kuma akwai shadda da kasra ko to za a shigar da ɗaya cikin ta biyu ne sai a ce at'amahum me ma'ana ta farkon ita ba a yi mata komai ba kamar an fatar da ita kenan ita ba a mata fataha ba a mata kasa ba ta damma ba ta mata sukun ba amma ta biyun kuma sai aka yi mata mini shadda da kuma kasara to at'amahum min in mutum ya zo kai ce allazi at'amahum min ju'in a'a allazi at'amahum min an gane ko min ju'in nunin din nan ba komai a kanta alamar za a yi mata gunna kenan ko ba za a ce allazi at'amahum min ju'in ba a'a min min ju'iwa ainun akwai kasratan a kasanta ɗaya ya fi ɗaya tsawo ko ɗaya ya yi gaba da ɗaya shi ma alamar za a yi mini gunna kenan min ju'iwa min ju'iwa kenan ba za a ce min ju'in wa amanahum ba mutum ya ce allazi ya ta'amuhum min ju'in wa amanahum a'a allazi ya ta'amuhum min ju'in wa min ju'in wa an gane wa amanahum min an maimaita irin wancan aqamahum min ju shi ma wannan wa amanahum sai an yi gunna wa amanahum min khawf to a takaice kenan inda za a kiyaye ba a cewa la ilafi li bilkasra li'ilafi kuma ba ilafi ba karata li'ilafi quraish Allah ya taimake mu to amsa bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم سيعني وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الخوف to a karanta mu ji a kaurar ra'un rabba falyabudu ra falyabudu ra Mhm. ba a ja maddan nan da kyau ba allazi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf allazi allazi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf karanta gaba daya bismillahir rahmanir الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تبرن كانت آية دي وكرنت آية دي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الرحمن الرحيم لإيلاف قريش
فليعبدوا رب هذا البيت
za mu matsa gaba suratul fil insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم za a saurara ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول
alam tara kaifa to mutane da yawa sai su ce fu'ala rabbuka karatun mu yau na gobe sai su ce fu'ala a fa'ala ko alam tara kaifa fa'ala kaifa fa'ala ba fu'ala ba alam tara kaifa fa'ala ba rabbika ba kuma rabbuka ba rabbika ba rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka rabbuka bi ashabil fil lamun lamun har ƙarshen surar tawafiqul fawasil bi ashabil fil alam yaj kalkala ko kar a ce yaj al a yaj yaj saboda qutu hujjat wadannan harfin guda biyar kar mutum ce alam yaj yaj alam yaj al a yaj alam yaj'al yaj alam yaj'al alam yaj'al kaidahum في تضليل الضاد في تضليل تض با تدليل با ضاد كو با دال بتي كيدا دال ضاد كما في تضليل yadda muka yi bayani gefen harshe da yake taba turaman harshe sama bo bo ko dai ya taba gefen dama da hagu ko ya taba gefen dama ko ya taba hagu amma na dama ya fi fasaha kuma shine asabu huruful hijaiya ya fi kowanne wahala a cikin su bad sai dai mutum ya iyayen shi malamai suke cewa amma manzan Allah sallar shi ne an ɗauko bidwad ko ya fi kowa iya faɗinta amma mu sai dai mu iyayen ne alam shi yasa iyayen mu da suka kasa ida in sun zo su ce gayil magdubi alaihim sai su ce gayil magarubi alaihim walar ralin ko su ce gayil magalubi alaihim walar lalin saboda da wahala faɗi to yanzu alhamdulillah an samu canji kenan wala ya bali ko ba ba shi yasa su ce walar lalin ko su ce walar ralin har yanzu ma akwai masu faɗin haka Allah ya sa su gyara
alam yada alkaidahu fi tabdil wa arsala wannan ra'un za a kaurara ta saboda abin da ya banta fata ne da ita mai sukunce aw arsala alaihim tayran to ka a ce dairan jama muna kokari ne karatun mai zama mai koyi da larabawa ko da ba za mu yi kamar su ba kan mu ce ce dairan ababil to to afwa wa ausala alaihim tayran to to tayran bai akan tayran nan za a ga fatahatani tsawon sa daya ko tsawon sa daya to ba gunna kenan ba ce tayran ba za a din ba kawai tayran ababil an gane tayran ababil tarmihim ita ma ra'un za a kaurara ta taw ba za a ce tarmihim ba kawai taw taw mihim bi mimun din nan ba a yi mata komai ba ba alama to akwai hukunci kenan akan ta to za a yi gunna ne tarmihim bi tarmihim bi mutum ba zai ce tarmihim bi hijaratin ba saboda mimun din nan ba a mata komai ba to alamar akwai wani abu ne akan ta sai a ce tarmihim bi hijara tarmihim bi hijara kar mutum ya ce tarmihim bi hijaratun tarmihim sai an yi gunna a wurin ne an gane tarmihim bi hijara hijara alha hijara ita ma mata kaurarawa bi hijaratin min tawun din nan kasratan ɗaya ta fi tsaye tsawo ko za a yi gunna kenan za a shigar kuma bi hijaratin min nunan din nan ita ma ba komai a kanta alama za a yi gunna ki min ba za a ce min sijil ba min tarmihin bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ka'asfin shi ma fawon din akwai kasratan ɗaya kuma ta fi ɗaya ɗan tsawo shi ma za a yi gunna kenan ko ka'asfin ma'kul to wannan alhamza ita kuma mai sukunci to ba kalkala ba ce ka a ce ma'akul mene ma'akul a ɗaure shi da kyau da harafin da ba na kalkala ba su ake a dinga ɗaure shi da kyau an gane shi ne karatun yake fita da kyau allah ya dan tun da karatun alkur'anin da lafazin ana so ya kyau a san ma'anar shi kuma aikata shi allah ya ba mu iko ma'akul ba ma'akul ba ma saboda alhamza ɗin ɗaurar ya ce ko ka asfin ma'akul faja'alahum ka asfin ma'akul أمسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول أبا مأكول بمأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بربك بربك ربك بربك بربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول أكرمك a gyara ha'unta bismillahi rahmanir ha na'am bismillahi rahmanir rahim na'am يجعل كيدهم في تضليل نعم مرة أخرى نعم أمم.
to barin karanta aya ɗaya a karanta ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
hijara hai hai ha tarmihim na'am
فجعلهم كعصف مأكول
na'am
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب
wani yaro an ji kuskuren shi a ƙarara ya ce rabbika rabbuka rabbuka rabbuka ba rabbika ba ko yawwa barakallahu fika ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول to hasbukum to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai suratul fil sura ce makkiya wanda aka saukar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira ya koma maka kenan ko Allah yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Allah yana magana da khalilin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace baka ga yadda ubangijinka ya yi wa mutanen giwaye ba ko ka san yadda ubangijinka ya yi wa mutanen giwa an gani mutane da giwa akwai wani abu kenan ko ana gani ba Allah ya ce alam ya ja'al kaidahum fi tadlil shin baka ga yadda Allah ya sa makircinsu a cikin taɓewa da asara ba sun kulla wa addinin musulunci makirci ko sun kulla wa ka'aba makirci ba ka ga yadda Allah ya bata makircin ba shi kai kaidi shine makirci kana so ka kashe wani ko kai yadda aka yi malaman mu Allah gafarta musu Allah ji kan malam Jafar da malam Albani to kaidi kenan ai a kulla a kashe ko a rusa ko ai wani abu to baka ga yadda ubangijinka ya sanya kaidin su a cikin asara da tabewa da lalacewa ba Allah ya rusa kaidin Allah yana rusa mana kai duka da yawa kenan an gane to yaya rusa kaidin nasu wa arsala alaihim tayran sai aiko musu da tsuntsaye ababi masu tarin yawa daga wannan group sai wannan group yadda kasa ana turo sojoji in wannan su zo sun yi harbi sun yi harbi sai wannan su ce waɗannan su waɗannan su haka haka Allah ya turo mutanen giwayen nan da tsuntsaye wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Allah yana da rundunoni da yawa to su waɗannan mutanen giwaye sai Allah ya kawai ya zaɓi tsuntsu wanda malamai suka ce galibi tsuntsu baya kisa tsuntsu bai cika kisa ba amma su sai Allah ya amfani don ya wulakanta sai aiko musu da tsuntsaye suka zo jama'a jama'a wannan bayan wannan ababil kenan group group daga wannan group sai wannan group din tarmihim bi hijaratin min sijil tsuntsayen nan suka dinga jifan waɗannan mutanen giwaye bi hijara da wani irin dutse min sijil na yin wuta dutse ne konanne an gane na yin wuta Allah ya dinga ya sa tsuntsaye nan suka dinga jifan mutanen giwayen nan haba faja'alahum ka asfin ma'kul sai Allah ya mai da su kai ka ce wata ciyawa ko wasu ganyayyaki ne da dabbobi suka cinye ma'kul a wanda aka cinye kamar ciyawa irin dabbobi su zo sun cinye din nan ta zama ba komai ba wani abu da za gani na sha'awa sun yi fata-fata da wuri haka Allah ya mai da su to mutanen giwayen da a takaice wani sarki ne ana ce mishi abrahata dan kasar yaman amma asalin shi dan habasha ne ethiopia kenan a zamananci ethiopia a nan afirka to dalili dai wani tarihi ne ba lokaci tunda mu ba tafsiri muke ba kamar yadda muka faɗi muna tarjama ne ko a hararo ma'anonin da aka karanta mutum ya san me karanta insha Allah ba irin bayani na malamai ba irin namu na ɗalibai a takaice da sarkin sarki ne a ƙasar yemen ɗin shi abrahata kenan an tura shi yaƙi ne daga ethiopia zuwa yemen da suka je suka yaƙi sai suka kafa daula sai daular yemen a ƙasar larabawa kenan sai ta koma ƙarƙashin su su a nan afirka a ƙarƙashin ethiopia kenan to sarkin da ya tura shi yakin yana da shi ne na jashi shi wancan abrahata kamar wakilin sarki ne kenan ya je yaki a madadin sarki da shi da wani su biyu aka tura su da ƙarshe ne suka kafa daula a yaman kenan ta zama kamar daular kiristoci inda su kiristoci ne to shi ne sai ya gina wani irin wata irin coci babba don ya daɗaɗa wa mai gidan shi rai shi na ja shi kenan wanda ya tura shi sai ya ce yana so wannan cocin ta yi mukawama ko munafasa da ɗakin allah ka'aba kenan mutane tun zamanin jahiliya suna girmama ɗakin kaba to don mutane su koma su daina zuwa ɗakin kaba su koma suna zuwa wannan coci da ya gina a sana'a capital city kenan na yaman asima yanzu kenan federal a present capital city kenan sana'a to shi ne sai abin da ya faru ya faru sai ya ji haushi kishi ya kama shi da wasu abubuwa da malaman tafsiri suka kawo sai ya ce to bari ya je ya rushe ɗakin kaba idan ya rugurguje ɗakin kaba to dole kaga mutane ina za su zo nashi an ce in ka daga kai ginin haka sai ka kaman zai faɗo maka a wancan zamanin yadda suka yi technology din abu ne wanda zai baka sha'awa amma kuma ba kasuwa an gane ko to shine sai ya ce bari ya je rugurguje ɗakin kaba shine sai ya ɗauki giwaye da niyyar cewa idan ya je ɗakin kaba idan aka makala mata kamar sarƙa haka idan giwa ta ja ta ja ta ja za ga ɗakin ya ɓare za su rugurguje ɗakin kaba shikenan kowa ma ya huta dole a dinga zuwa garinsu to sun kama hanya sun kusa zuwa maka shine suka zo da giwayen nasu giwa take taƙi motsi in an fuskantar da ita ɗakin kaba sai ta makale take amma an juya ta wani guri kuma sai ta yi tafiya to suna nan suka kasa gane allah yana musu green light ne ko za ku gane kuranku za ku gane kuranku suka ke shi ne allah ya ce ya aiko da waɗannan tsuntsaye suka jajjefe su da makaman missiles na ubangiji kenan suka yi musu fata-fata shi ne Allah yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ka gaida muka yi da mutanen giwaye ba wanda suka za su taɓa ta ɗakin ka ba ba ka gaida muka sanya kaidinsu ya zama a cikin ɓata da asara ba muka lalata abin da suka yi niyya ba su ma isa ga kabar ba muka aiko musu da tsuntsaye jama'a jama'a rundina rundina suka zo suka dinga jifan su da yimku na wuta daga ƙarshe da muka rugurguje su muka kashe su idan ka je wurin kai ka ce irin inda shanu ne suka cika irin kamar su shiga gonar masara ka cinye gaba ɗaya ɗin nan ai za ga wurin kawai ya zama karmani haka Allah ya musu jama'a mun gano wannan ko sai Allah ya ce li ilafi quraish bismillahir rahmanir rahim malamai suna cewa ala surorin suna da alaka da juna ne gaskiya wannan ra'ayin ni kaina ya burge ni Allah ya taimake mu Allah ya ce to yayi wannan abun ne saboda li'ilafi ƙuraishi saboda sabawa da ƙuraishawa suka yi ƙuraishawa suna da wata al'ada me al'adar nan ilafihim rihlata shita'i wa sayif sa al'adar nan da suka saba da ita ta yin tafiye-tafiye a lokacin sanyi shine a shita kenan ko hunturu wa sayif da bazara lokacin sanyi sai su tafi kasuwancin yaman can garin yaman inda waɗannan sojoji suka taso kenan lokacin bazara kuma sai su tafi sham yanzu yemen sunanta yemen sham ita kuma sunanta suriya yemen capital city ita ce sana'a ko ita kuma suriya capital city ita ce mene damascus ko dimashq a larabci amma yanzu damascus ke ce mata to allah ya halakar da waɗancan mutanen ne saboda kare darajar ɗakin kaba saboda abin da ƙurashawa suka saba na tafiye-tafiyensu na neman arziki da lokacin sanyi su tafi yemen lokacin zafi su tafi ina sham suriya kenan a yanzu sai Allah ya ce to ƙurai shawa yadda muka yi muku maganin ba a zo a rushe muku ka'aban nan ba a rugurguza daraja ko a rage muku daraja falyabudu rabb hadal bayt ƙurai shawa su zo su bauta wa ubangijin wannan ɗakin da ake girmama wannan ɗakin da Allah ya tsare muku shi an gane ƙurai shawa ku zo ku bauta mushi shi kaɗai ku saki sauran alloli da gumaka da kuke bautawa waye wannan allazi at'amahum min ju'in shine allan da yake ciyar da su daga yunwa ba su da abinci kasar su bata fita kasar maka ba kasar noma bace amma kuma ta fi ko ina abinci daga jiya har yau albarkacin annabi addu'ar annabi ibrahim ko warzuqu ahlahum min ath-thamarati kenan wa amanahum min khawf kuma allah wanda ya aminta da su daga tsoro awalan yaro anna ja'alna haraman aminan wai taqattafu an-nasu min hawlihim Allah yace ku ba ku gani ba ko an kawo harahari ai ta yaƙe yaƙe a kasashen Larabawa amma maka a kasa Allah ya sa mata natsuwa da aminci to shine Allah yace to idan kuna so wannan ni'imar ta dawoma a gare ku to ku bauta wa ubangijin nan wanda ya ciyar da ku daga yunwa ta hanyar ba ku dama ku tafi kasuwancin ku duk sanda kuke so cikin aminci ba matsala ma'ana duk wanda yake so ni'ima ta dawoma a gare shi to lallai lallai ya dinga bauta wa ubangiji yadda ya kamata to nima ta dawoma a gare shi ko an gane wannan kenan to a takaice kenan abinda sura take cewa suna da alaka da juna Allah ya halakar da waɗancan ya ture musu wata musiba ta abrahata bai rushe kaba ba sai kuma ya ce musu to ai kun saba wata tafiya ne mun tsare muku wannan abin ne saboda abin da kuka saba da shi na tafiyar ku ta kasuwanci wanda wannan kasuwancin shi yake ba ku dama ku ci abinci ba ku yunwa sannan kuma kuna da aminci mun ba ku tsaro wannan rugurguje ɗakin kabar da aka yi sai Allah ya ƙara sa wa sauran laraba tsoron ƙwarishawa saboda suna ganin kai kaga masu ƙarfi ma da suka zo Allah ya rugurguza su balantana lallai waɗannan mutanen suna da wani al'amari kenan to wannan dai malamai sun ce alama ne na cewa annabi sallallahu ya kusa zuwa Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaqa abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum